لله رب العالمين كنا جيزو والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منا ɗari da ɗai kenan daidai na karanta littafin siratu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin wannan wata na rabi'ul awwal shekara ta 1445 iqra bismillahir rahmanir rahim قال ويقول عمر بن سلف كذب ولكني قد اسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال لوكشن سيدنا عمر idan muka tuna da tarihin abin da ya faru har kai ga musuluntar shi inda zan muku tambaya ya sunan wannan yar uwar tashi da riga shi musulunta Fatimatu bintul Khattab ya sunan mijinta da suke koyon karatun ƙor'ani da ya koya ɗin nan da ya ji umar ya zo ya sunan shi a wadda ba ku rubuta ba a ku rubuta da bai kubuce muku ba ilimin rubuta shi ake ma ku ce ba ƙarra o ma ku fi ba ƙarra rubutacce haddatacce jiyayye gudajje hausa ce ku gaya min yaya sunan wannan ainihin khabbabwa ibnul arad ku gaya min khabbab akwai wata mata bakwarishiya wadda yake karkashin ta takansa a rataye shi a sama yana raito ta kunna wuta ƙarƙashin ƙafar shi saboda ya musulunta ya sunanta na san ba kawo ta anan ba amma ne na sha faɗa lokuta da yawa lokacin tarihi sunanta ba makurike ba sunanta ummu anmar al-qurashi wane ne mijin ita wannan mata kawar sayyidina umar muna son karatun mu dora yau kuwa to sai kun kawo ma dan na ta faɗa ne dan kurgi yaya sunan ainihin mijinta na'am amma kuka yi shiru sa'altu na tambaye ku wallahi musta'an in ka san ilimin rike shi in ya kubuce lalabo shi haka ke baya ga wannan sai na umar da aka yi zama a gidan ƙorai ya ce zai je waye taho da wai kan annabi ya sunan mutumin da ya haɗu da shi ya ce to kaje ka ce za ka yaƙe shi bayan 'yar wakata musulunta ya sunan mutumin da ana faɗa kuna da alƙalami kuna rubuta da kuma kuma wannan shi ne ethics na zaman majalisi abinda ka ji wata fa'ida ba ka ta rubuta ka rike amma ka ka ji ka fita shi kenan halas shi ma ta bane shi ku gaya min sunan shi na'am irfa sauka ga akhi na'im ibn abdullahi an-nahami abinda zai baka mamaki sati mai zuwa na sake tambayar haka za ta ke shi in ba sa ina faɗa muku wannan domin daga cikin ƙa'idar karatu shi ne ka dinga rike mai alfada ai ba mu zo bane ko for pleasure a janci da ba a rubuta da ba samu amma ba ture lalatar da ya mana karatun zan samu kwali wani na rubuta zan samu aiki mil ticket tikitin koko da kosa wannan mulkewa ko ai gps dina ya kai kaza is rising saboda za ka tashi kuma da first class second class 212 ya kamata mu yi makarar mu qiyamul layl wajen neman ilimi duk inda kaje majalisi ka rubuta fa'idan da kila baka ci ba Allah ka dace da mu sayyidina Umar bin Al-Khattab shine khalifa na nawa to waye na farko Umar shekara nawa yayi a kujerar khalifanci shekara na'am mara akwai wata matsala ta fikiru da sayyidina Umar shekaru biyun farkon khalifancin shi akan teki daga baya canza wace matsala ce saki saki sayyidina Umar shi yace duk wanda ya saki matarsa saki uku daga yau ya zama saki uku zaman abubakar ba haka bane wanda ya ce da matan nasa kike saki uku take yanzu saki ɗaya ne zaman annabi sallallahu haka zaman sayyidina abubakar haka shi ma umar shekaru biyun farko na khalifanci out of 10 ya ga abin yana tana ina ce ya ɗaya ce abu haka ne to daga yau duk wanda ya ce uku ya zama uku to wannan ne kuma abin da fuqaha umu a sanin mu suka rike suka ce duk wanda ya saki matarsa sake uku a lokaci guda sake arafta sayyiduna umar ibn al-khattab ya musulunta yana da shekara nawa 27 to shi ke bari mu tsaya da ya musulunta sai kafirai suka yi suka ce ai saba'a wato ya kauce dama abinda suke faɗi dangane da duk wanda ya musulmi kenan saba saba saba ya yi mai ya kauce daga hanya umar sai ke cewa kazaba ƙarya yake muku walakin ni qad aslamtu ni dai kan na musulunta ne ba na sauka daga hanya ba kun gane wa shahidtu an la ilaha illallah na kuma tabbatar ba ba macancancin bauta in ba Allah wanda ka sai Allah shi kadai kuma wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na sallama cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzon shi bismillah
فما بل فيقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلق فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو فأحلف بالله فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لن قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حلة إبر وقميص وقميص وهوشي وقميص هوشي حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبر قال فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون قد أترون بني عدي بن كعب يرون يسلمون صاحبهم هكذا يسلمون صاحبهم هكذا يسلم الليل
خلوا عن الرجل قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه وسأل ابن عمر أباه عن الرجل الذي أجاره لأنه كان صغيرا من حينئذ فأخبره أنه العاص بن وائل السهمي الصحابي to shikenan da sayyidina Umar ya musulunta suka fahimci lalle ya musulunta shine wa faru ilayhi sai suka yi yu suka yi zoga zuwa gare shi shiwa Umar dan su nuna ba su yarda da musulunta da yi ba dan me zaka musulunta fama bariha kawai sai suka farme da fada da yaki dama abinda zai bai baya ke da ya musuluntan a wurinsu sabawa al'adarsu ma'ana su abinda suke nufi dole a zauna akan al'ada da ibadar kaka da kakanni hoton gunki saboda su ba za su gamsu da a ce ya musulunta ba da haka sai rikici ya kaure tsakaninsu shine fama bariha yuqatiluhum bai gushe ba shi umar yana yaƙarsu shi kaɗai wa yuqatilunahu su suna yaƙar shi biyu ke tayyib hatta qamat ash-shamsu ala ru'usihim suna nan har sai da rana ta je tsakiya a nuna muka ba karamin gwagwarmaya aka yi ba to gaskiya a wannan lokacin waƙuliha umar sai ya gajiya tunda ai taron dangi ya fi taron mutum kaɗai tare da mutum ne mai ƙarfi ta gane shi ne ƙuliha sai ya gaji sai ya zauna shi ne faƙa ada wa ƙamo ala ra'asihi suka yi wa kanyi suka tsaya kuwa shi kuma yana cewa da su if'alu ma badalakum ku yi duk abin da kuka za ku iya yi musulunta dai nayi ku yi abin da ya yi muku sukari a ranku ya muku daɗi kenan ko if'alu ma badalakum sai ce fa'ahlifu billahi ina muku rantsuwa da Allah allau kunna salasa mi'ata rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana ya ce da mun kasance mu ɗari uku ne da muka musulunta a makaɗin nan to shi kenan muna tabbatar muku mun bar muku wannan ibadar taku ku je ku ji da kayanku ko kuma ku ku bar mu da kayanmu wato mafasala ce ke an kai wata gabar da ba magana a ce an yi waye sassauci ke ko ba ka ba shi za ka ce idan kana kan abu wanda yake nagartacce mai kyau to ka rike karka ja da baya idan kun tafi amrin fa kun fihi wa illa fada yana cewa kun duna ra'ayka fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadu ka kasance kan ra'ayinka mai kyau iyare iya mutuwa karka ja da baya in dai abu ne nagartacce kake kai karka damu da ainihin mutane da suka yi ka suna da yawa forget about it magana ake ta kwalitin abin da kake kai ba wata wata ba mutane wannan muhimmin lamari ne a in ba haka ba annaba da yawa sai su bar gaskiya yake a farkon musulunci mutum nawa cikin cokali ne to da an ce ai ba mutane da yawa bari da bai kawo gare wannan muhimmin abu ne a rayuwa ka dai tabbatar da nagarta da kyau abin da kake a rastun ko dai mu bar muku ko ku bar mu shi mu bar muku addinin ku na kafirci ku bar wani namu na musulunci bayan da kuka iya qala ana cikin haka fa bainahum ala zalika id aqbala shaykhun min quraish alayhi hullatun hibra wa qamisun hushi ko haushi ana cikin wannan yanayi sai ga wani tsoho daga cikin ƙabilar ƙurashawa ya karo inda suke ya sanya hulla aka ce hulla wato shiga wanda take mai jan hankali hadda arabtun kuma wa kamisun haushi da ainihin wata riga wacce aka danganta ta zuwa ga haushi sunan yanki ne ko ƙasa ne cikin yankunansu arabtum hatta waqafa alaihim sai tsawon da yace me ke faruwa kun san hau kan wannan mutumin kuna dukan shi wai me ya faru ne shi wannan dattijo fa qala sai ce ma sha'anukum wai me ke faruwa ne qalu sai suka ce suwa suka ce saba'a yau ai ya sauka daga hanya ya fita daga hanya ya fita ya zama kafiri kenan kamar da za ka cewa da kafiri to haka suke cewa lokaci kala sai ce fama Allah kunji shi ne ma ku yi mana shi an gane ko sai ce rajulun ikhtara li nafsihi amran fama ka turidu mutum ne ya zabar wa kansa abin da ya ga ya dace mai kuma kuke ya gashi to me kuke bukata kalli maganar da mutum ne ikhtarar nafsi ya ga abin da ya mai ne daidai to fa ma za turidun ne kuke bukata kuma a tarauna bani adi kuna tsammanin bani adi suwaye banu adi su ne reshen gidan sayyidina umar ai shi ba ƙureshe amma ƙureshawa gida-gida ne gida-gida akwai banu banuwa farko tukun banu hashim gidan manzana ƙureshawa ne akwai banu taimin gidan sayyidina abubakar ƙureshawa ne akwai banu affan sai na osman ƙurishawa ne a akwai banu khuza'a ƙurishawa ne akwai banu abdiddara ƙurishawa ne akwai banu adi gidan sai na omar akwai banu saham na'am akwai banu mahzum gidan su abu jihar branches kamar ka ce hausawa akwai kanawa akwai katsinawa akwai zage-zagen zare ai amma dukkanin su ƙarƙashin inuwa da sunansu mai hausawa a raftun fai to sai shi wannan tsohon ya ce kuna tsammanin banu adi ibn ka'ab yuslimu na sahiba suna kallon ku kuna maɗagunsa kuma su larabawa a lokacin suna kimanta ƙabilanci kai namu ne ido shi kenan kasancewanka namu ne dutsiyarka mata mu ce kawai wani rashin adalci da ko kuwa sai ce kuna tsammani banu abi za su kyale ko su ga umar ya musu tare da umar din ai ya bar abin da banu abin suke ito amma jininsu ne to sai ja hankalinsu za su kyale ku a ganin ku قال سيتي فوالله لك أنما كانوا ثوبا قشط عنه يرى فدن هكا sai suka zama kamar rigar da aka yage daga jikin shi ma'ana sai suka dare sun san matsalar za su yi musu zuga ne kawai ce ku taɓa na araftun to yau da gobe yau da gobe wasu ala ibn umara a babu anin rajulun labi a jarahu kwanjita shi sai wata ran sai na abu dan umar dan umar wani dan umar wani ne umar umar ibn khattab to dan shi abdullahi dan umar wata ran sai tamda lokacin yana yaro yana kallo abin da ya faru baban shi na rigima da kafaran makka ga wani tsoho ya zo ya faɗi magana sun kyale shi ce baba wannan tsohon nan da zo yi musu magana su tsere wane ne da ya naukana tsadira lokacin yana roko fa'akbarahu sai ya ba shi labari ya ba shi wa ya ba wa umar ya ba ɗan shi labari ya ce da shi annahu al'as ibn wa'il as-sahami ai shi ne ainihin al'asir nuwala shi al'as ibn wa'i yana cikin manya-manyan mutanen maka da ake jima garsu har kakan ji kakanin suka ce asi dan wa'i tushin kafins ɓan ku taɓa ji ba asi dan wa'i to amma kuma yana da ɗafi ta ce amurbin al'as haka ikon allah yi hurijul hayyaminal yanzu Allah sai fitar da mai rai daga matacce kamar wani annabi ne Allah ya fito shi daga matacce wani ɗa ne kuma Allah fito da shi matacce daga raye ɗan annabi nuh nuh alaihissalam annabin Allah ɗan shi kan ana ga yadda yake kaga matacce daga raye ai ba rayuwar mutuwa physical ba ne ai ma imani mutum ba ta ce to kuma sannan ga annabin Allah Ibrahim rayayi shi kuma daga matacci kwaye matacci baban shi kafiri wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhid aslaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin qala aragiban anta ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهلني مليا قال سلام عليك عرفتم؟ طيب هكي يعني سي يجي كي yani abdullah ai shine al'as ibn wa'il as-sahani za ku samu wannan cikin sira na ibn hisham da isnadi mai kyau ibn kasir ya ce isnaduhu jayyid qawiyyun as-sira nabawiyya haka shi ma imam al-bukhari ya fitar da kissar kariyar da asi ya ba umar tare da musulunta mutum amma shi ibn hisham shi sirar shi ya ɗauko daga rubutun muhammad ibn sa'ad ibn sa'ad cikin ɗaliban da muka ba da assignments ya su rubuta wani ya kawo shi ma aikin shi yanzu shi kuma ya tafi akan cewa wanda ya fara rubuta sira shine muhammad ibn ishaq ibn ishaq amma wasu sun yi bayani mai faɗin gaske sun ce ibn zubair kuma da bayanai da dalilai masu ƙarfin gaske kuma kun da ji bayanin da muka yi mun gode muku da kokarin da kuka yi Allah ya ƙara mana fahimta mu je gaba tattaunawan ƙurai shine mafawa ba suka ce to dai abin nan ya kai inda ya kai ya kamata mu zauna mu tattauna mu ɗau mataki ya za mu yi da muhammad shine mafawa ba alaihi salatu wassalam daga nan ƙurashin suka koma suna fita su ƙurashu su su ne kamar tauraron ƙabilun larabawa ana ji da su in suka yanke shawara a kan su ai ƙurashu ga abin da suka ce kuma wani ikon allah in ka kalli duk ƙabilun duniya haka ne misali kaga kano tana da matsayi na musamman cikin ƙasar hausa ko ba sau tari abubuwa daga kanan nan yakan yi nasu aura da yawa ana samun an gane to za ka samu haka wani lokaci allah kan ɗaga kabila ko yanki ko ƙasa ko gari misali ya cewa da magana shi ana zama to ƙoraishu suna da irin wannan meza da yi makalar ba da yawa to sai suka koma zuwa ga mafawa ba na
فبعد الإسلام فبعد الإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما قال عقبة بن ربيع وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياه أيها أيها شاب ayya kace ayya kana sa kasra kana sa kasra bil fatha ayya ayya hasha ko wa yakuffu wa yakuffu anna jami' to ana cikin wannan yanayi to sai wani mutum ana ce da shi utbatu ibn rabi'a baban suwa shaybatu ibn rabi'a shaifa ibn rabi'a an gane ko to sai ya tashi to shi utbatu ibn rabi'a lokacin yana zaune a cikin nadi qura menene nadi kamar kace majalisi asalin nadi shine club nadi da arabiya in kace nadi club to ku sukan zauna su tattauna ga abin da za su kada wanda ya shigo mana makka da kwaya kaza kada wanda ya suna irin wannan tattaunawa suna da abin da suke kira house of assembly darun najm gidan abdullahi ibn jada'a a nan suke zauna a tattauna gayen da zai to sai shi wannan mutum a cikin su utba yana zaune cikin ƙwarishawa a daidai lokacin ga manzalla shi kuma a wani gefe na masallacin ka'aba saboda majalisun su kan dutsen safa ne ta kundi wanda ya san maka ina safa ina ka'aba daga durin safa kana kallon ka'aba in fact in za ka yi ma sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ka je kan safa ka kalli ka'aba kai addu'a sannan da gargaro ka fara ka fara shuttle kana ta zaga misali arabtum to da haka nusas yana zaune a jikin masallaci zubus kuma ana kallon kallon juna su taba shi banu hashim ba su gyara su sai suka yi gangami to shine a daidai lokacin shi wannan kutubatu bin rabi'a sai je sami ƙorashawa sai ce da su ya ma'ashara ƙorash haka suke kiran junansu ya ku gangamin ƙorashawa ma'ashar kuma ƙorani ya yi amfani lafazin ma'ashar haka ne ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar safa fanfudu la tanfudu na illa to idan ka ce ma'ashar kamar ka ce assembly gangami dandazo cincirin do magamami balbela na kaza misali araftum sai ce da su ya ku gangamin korin shawa wato yana wayan sai ba su shawara ku ji mai ce da su ala aqumu ila muhammadin ba kwa ganin ya kamata in je gun muhammad ɗaya kenan fa'ukallimahu ni zan je in yi mai magana za mu tattauna cikin ruwan sanyi biyu kenan wa ariba alayhi umuran zan bijiro masa da wasu al'amurra muhammad ga kaza ga kaza ga kaza uku kenan la'allahu yaqbalu ba'daha mai yiwuwa tun da ina da lafazi da zan iya game ya karɓo su daga ciki kudu ke nan fanu'tiyahu ayyaha sha'a abinda zan bijiro mai da shi mu ba shi duk abin da yake so cikin abu goma da kuɗa zaɓe ɗaya shi ne ayyaha ke kina mafulu bihi biyar kenan ko waya kuffu anna in ya so ya ja baki ya daina kira zuwa ga musulunci nan shi da kenan kun gane? waye kawo wannan shawara ne kyau mai kyau ko? mutubatu ibnu? to me ya faru?
وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون la
ويكثرون yawwa فقالوا بلى يا أبا الوليد daya ku قم إليه فكلمه jami'i faƙalu suka ce to me yasa shi utubatu ibn wane ne rabi'i wannan magana ashe abin da ya faru ga hamza ya musulunta cikin mu mafarauci ne jarumi ne sai mu ji wani ya musulunta ya bar addinin kakanni muna fa tsoro kar abin da ya mamaye maka shi yasa shi ya kawo wannan shawara to ga za mu ba ka kaza kaza kaza kaza amma ka daina da awani in ya so dan abin da ya rage a zauna abin da ba su gane ba shi imani ne shi da zuci ba ya fita sai dan bai zauna ba ko yanzu ka ɗauki misali gwagwarmayar tabbatar da sunna a kano wacce wahala ce ba shi ba inda suka sani su shekaru talatin da wani abu a kanan nan ko tun lokacin ina karantarwa a nan cikin kofar mai gidan dan uwa da ke yoyi su Allah kantiya Allah kara mai lafiya tun lokacin muna yan jami'a a lokacin bisa Allah yake cewa da ni lokacin da shek gumi ya zo kanan nan sai da miyagu masu da'awar su kwanci suka kai mai kai wani da yawa a yansu masu gane suna yanzu Allah ya ce sai da ɗauki malam na sashi a toilet a lokacin na muku magana 1990 ne ko 91 a lokacin a lokacin na karanta da littafin alkabai ɗaiɗai ne cikin musulun malaman kano wanda suka san lokacin da musu karantar auren ba kawai mutum ne tsayayyen mutum shi gina masallaci makarantar gadon kaya da bukara sanin jihadin isa wa ibrahim muna da irin tafi da tuwo a kanan nan sai ibrahim bulbula na koki na je masallacin sati uku na elections saboda tuna ba salawal akana namu na beirut duk sun kwanta da haka ana muke sallar juma'a shi ya dan samu shekaru bai Allah bai sa ya rasu ba bayan bude masallacin ana muke sallar da wal'atin ga masallacin mun a Beirut Road kenan ashe ba gwagwarmaya bace ta wasu a wannan lokacin mace wahala ce ba shi game da su da muka bude masallaci da murtala tare da dan wani malam bula pakistan yana limamin ina mace da ke daga sami abin da abin da dr gali musa sharif yana liman na biyu wato hala ce ba sha a zuwa muke a kwana a kan bishiya don kada suna da shawara gwagwarmaya gwagwarmaya gwagwarmaya suna gayo ba wani abu da zai biyo ba kuma ya me ya je ba gani kusa ina ku yanzu kuke ji wannan labarin matasan ku tsaya kan gaskiya iyarin iya fata tafiya za a yi zuwa ga ubangiji ba a tsaya gwargwadon tsaya ga akan addini yau ba kama addini gora ma ai ka yi ma addini gogor ma ya aiko karuwa da bata sha wahala a gidan aure ba ai an fasa gwalbagiya a kan a gidan hotel ko wane kuma ta kawai misali suka ce in ka ƙi sharan masallaci ka yi ta kasuwa Allah ka ƙara mana sabati suraka sahabban anasar salama sun sha gwagwarmaya ƙwarai da gaske arafton ina ne abin sai tsorata su suka ga hanzu ya musulunta sabon muhammad suna ta karuwa sai suka ga ya kamata su dau mataki wai su taka maharkar burki to imani ba a mai haka faƙalu bala ya abalwali suka ce eh wallahi ya yi kyau abalwali saboda shi utubatu bin rabi'a yana da yaya shaibatu bin rabi'a alwalid bin rabi'a to ana masa alkunya da ɗan shi alwale walaraba kasan suna kimanta alkunya a ce da kai aba muhammad abawa ne a raftun suka ce kwarai je ka yana un ile ɗan da kake mai magana ko allah ya sa ya daina wannan da'awar da ƙyare da haka ciao فقام إليه الأكبر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الثقة من من الثقة الصدق الشرف نعم shi ne sifa saboda haka sai utuba sai je yana zuwa sai ya zauna inda manzan Allah yake ya ce da shi assalamu alaikum ba saboda ba musulmi ba ne ya kuma ce da shi ya rasulullah ba bai bi da wani ba abin da ya ce da shi ya bina akhi ya kai dan dan uwana me yasa ya zaɓi wannan salo din eh saboda suna takama na gaya muku da wato dangantaka ta jini inda duk ƙuran shawa ne saboda haka a wurinsu dan dan uwan shi ne. shi yana matsayin mai babba kenan ga annabi tunda ya girme shi ai. shi Utba ibn Rabi sai ce ya dan dan uwana kuma bai ce ya Muhammad ba sai fito ta hanyar mai dangantaka ku tuna annabi musa lokacin da ya dawo ya ga mutanensa sun bauta ma ɗan maraki sai ya kama gemun annabi haro mai haruna ce kala yabna umma la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqul qawli qala fama khatubuka ya sabiri ya dan uwa bai ce yabna abba kun gane wato sai ya danganta ya zuwa ga wata dangantaka to sai shi utu ba sai ce mai yabna akhi ya kai dan dan uwana haratun ko ba gaurin bai yawa yace innaka minna haythu qad alimta min as yace kai dai ka san matsayinka cikin kana da daukaka kana da matsayi kana da daraja ba ta wasa ba wannan wace irin magana ce shan kai ne ko girmamawa ne ko protocol ne na bari mu shi da maka red carpet in ya zo kuma ga abin da ke kuma menene dai ai ya zo da hikima ne yana sa a saurare shi arabtum a cikin dangi al'ashira والمكان في النسب in ana maganar nasaba ne kuma jini da dangantaka matsayinka ba na wasa bane ba kore shi daga gidan da ba a tuhumar dangantakarsu di ya ƙara shimfiɗa da dai faɗi mai kawo shi mutum to
وإنك قد أتيت قومك to بأمر kaji magana مم.
wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim yanzu gashi ka zama mutanenka hmm? da wani al'amari gundume al'amari babba me al'amari ai kusan me yake nufi mhm فرقت به جماعات gashi ka zo ka raba kan mutane to haka duk mara gaskiya yake duk inda aka zaga sai ce an an raba kan mutane to kan mutane yaushe ne dama ta hada da misali akan barna suke to haka duk inda sunna take wannan barnar ka yi magana a kowane gaskiya shine raba kan mutane saboda akan rashin gaskiya ake da to kuma wannan salo ne da kafiran farko ma ka suke ya manzo Allah gashi ka zo ka raba kan mutane ku dubi duk abin da ya faɗa matsayinka kaza kaza kaza to amma ka zo al'amari babba yana ganin wannan salon zai fi ba da dama a fahimce shi don na daga zuwa ya ce gashi nan ka zo kai kaza kaza kila ba za su ware shi kun gane hikimar shi na
وصبحت به أحلامهم ka zo ka nuna duk hankulan mutanen maka shirme ma ake yi shi ne saffata kame da su sufa haƙƙi نعم وعبت به آلهته ودينه
gumakan da mutanen makanan ke bauta da addinin su ibta duka ce aikin banza ne to kun ji shine wato al'amari babban da yake yi ko ba yi bayani ba Mhm.
وكفرت به من مضى من آبائهم iyayensu ma da suka mutu kace duk kafirai ne yan mutum نعم
shi ne annabi sai taba kama ya ce wani dan mutum a cikin su kamar rashin gaskiya mara gaskiya na'am فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها to ku lura farko ya zai mukaddima ya shimfida kuma abin da ya kawo shi sai da ya fara ba da dungu amurin azim ko sannan kuma sai ba da detail ko to me ya rage to zan gaya maka shawarwari da ra'ayi watakila ta auka na لعلك تقبل لعلك تقبل منها بعضها mai yiwuwa in na gaya maka shawarwarin nan za ka karɓo su daga ciki
قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzana sassalama ya ce da shi قل يا أبا الوليد أسمع abin wali faɗi duk abin da za ka faɗa ina jin ka ba shi kenan ba ba bayani zai yi ba faɗa ina jin ka
قال يا ابن أخي ruwa ne ruwan sama masha Allah na'am
قل- آه، قال يا ابن أخي sai ya ce da shi ya kai ɗan ɗan uwanan إن كنت تريد بما جئت بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر من مالا أكثر kun ji مالا
kun ji shawarar da ya kawo ce in wannan abin da ka zo da shi na kira abota ma Allah shi kaɗai a bar gumakan kaka da kakanni tale-tale in dan kuɗi ya tsin neman kuɗi ne sa kake yi to za mu tara maka kuɗi sai ka kowa kuɗi a maka amma da Allah da yana ka ji fa tunanin abin duniya ya sa ake yi. Allahu Akbar. kun ji zaɓi na farko نعم na biyu fa وإن كنت تريد به شرفا زودناك علينا حتى لا نقطع عمرا دونك idan kuma a ba kuɗi ba ne sa kake yi kana yi saboda shugabanci ne a ce dai kai ne jagaba mun yadda kowa ya sauka kai ne shugaba ba shawara da za mu yanke sai kayan zaɓi na nawa na وإن كنت تريد به ملكا فلنك علينا idan ku mulki kake so cikin hikimar ah to menene bambancin zabi na biyu da utuba ya kawo da na uku ai na biyu da bambanci ko na biyun kawai sharaf a ce shi ne ai ba a yanke shawara sai da abin da ya faru ba lallai bai zama sarki ba in ko mai ɗungurungun ɗin kake so mulki za mu ba ka mulkin ba ku rike waɗannan abubuwa ku ji yadda gwagwarmaya aka shafin farko in kuɗi ne za mu ba ka. in sharaf ne nobility ka zama noble ya ne za mu ba ka. in mulk kai ne sarki za mu ba ka. abu nawa kenan uku
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رد- لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الصدق وبذلك وبذلنا فيه أموالنا حتى حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى na منه hudu sai ce idan ko wannan abin da ka zo da shi hmm? idan ku ainihin abin nan da ka zo mana da shi ri'iyan ne menene ri'iyan ne suna nufin misali aljani idan shafar shafar aljani ne kai kai ma haka yake zo maka ba yanda za ka yi idan baka kafirta iyayen ba ba ka jin daɗi aljani ne ke sa ka. imagine wai tunanin ke wai idan al'amarin mutum ya ɓaci sai tunanin shi ma ya ɓaci haka malamai suka ce idan sa a fi'ilul amri sa'ar zunono wasaddaka ma ya tsafo min tawakkul idan wani aljani ne to za mu yi iya iyawa mu nemo gwanin rukuya ya kore muku nan ya sauka wuta annabin Allah ya ake haka Allah ta'ala yake cewa ma bi sahibikum min jinna sahibin naku annabi Muhammad ba magana aljannu su ma aljannun sun zo gaban shi sun sallama mabiyan shi ma da suke da imani aljanin wa ba sa shayin aljani dan aljani bawan Allah ibn taymiya aljani ya shiga jikin mutum yayi ta karatu sai ga aljanin yana kuruwa yana fita a wata ruwaya aljana ce ma mace steinman ina son shi shi baya son ki ta ce to zan fita saboda girman ka ya ce ban yadda ba indan ni ne ki ci gaba da zama fita saboda Allah malamai suka ce kaga da wani malamin bogi ne sai ya kumbura ce "Mhm, aljanu wasu suna jin tsoro ya ce sam ita da Allah haka aka yi da bilbas aljani daga india daga ko yankin thailand da shi wani sassari suna ka wanda ya sha tauhidi yana so yanzu sai gama shi maka ɗaure shi ba mun ce babu su bane suna nan suna sharri da masu sirri duk amma da karyar banzaci bai za su ke nisa da tauhidin ka kai da kake da kullun yusibana illa ma kataba Allah alaina arabtum kama wai shine wai suke ta rasul sallallahu wai idan aljanna aljanna wanda a tsarin halitta mutum ma yana sama da aljanna ka taba yi wani annabi aljanna ne ban taba ji shi yasa dukkaninsu suna bin annabi muhammadu ta cikin su akwai manyan malamai cikin malaman aljanna akwai cikin manya-manyan malaman musulunci ana ta da shi ibn jinni suna cikin ibn jinni dan aljanna amma mutum da suna cewa uban shi aljanna ne ko ya aka yi allahu a'lam amma malami ne na musulunci an ɗauki karatu a wani ibn jinni ka koma cikin tarihi ne amma kai zuwa ga akwai masallaci mai suna masallacin kolas zuwa na haji na bi ta unguwa yanzu da jin masallacin haji da lokacin jeji hadisin dan masu nasu masallama a nan yaje da magariba sai suka ce muka neman Allah muka rasa muka kwana cikin mummunan hali da safiya sai cikin shuri sai ga shi ya fito ya ce ai tawaga ce ta aljannu suka zo suka same ni ba ku gansu da sai sami ya rasulullah mun yi imani da kai ko za ka zo unguwar mu ka karanta da mu da haka na tafi saboda kuma musulunta su an gane ko ya je koya musu addini ya ce da su ga irin abincin ku duk ƙashin da ɗan adam ya ci ya mance bai kira sunan Allah ba cewa abincin ku da haka suna ta ce kada in kan kashi idan mutum ya kewa ya ɗauki kashi ya share kazanta da shi zama kamar cewa da wala ya ce domin abincin ɗan uwanku ne aljanna a shi ɗan mazana gaba da aljanna ke nabi sulaimanu ɗan dawuda ba shi mulki ma aljanna zama abin da ya biyo baya tauhidi da ya kasa sai ke tsoron su yace wa annahu kana rijalun min al-insi yaquluna bi rijalin min fazaduhum rahaqa sadaka mu gyara tauhidin mu da tawakkalin mu da sallama ma Allah komai wa man yatawakkal ala Allah araftum to saboda haka ya ani sai shi wannan mutum utuba ya ba da options nawa zaɓi nawa ko faɗe su zaɓi na farko zaɓi na biyu abani matsayi madalla na uku fa mulki na hudu shi ne za a maka magani in wani aljani ne ke damunka to za mu tara maka magani shi ne ke cewa wato duk dukiya za mu bayar sai mu warkar da kai hatta nubure aka minhu kama a musulunci ai ba mutum ke warkar ba wa yake warkar wa idan ka je gudu likita ka ce likita warkar da yake a musulunci ka ne a to ba ka zo neman warkar ba mai da likita warkar da na tambayar a tauhidi ya yi ne a to me sa ka ne sabab waye ke warkarwa wa idza maritu fa huwa yashfi abin da ya kamata ke so kenan da turanci ba za ka ce please doctor give me help zai cure me ku faɗa mana ba kuke turancin ba ku bar kayan ku eh amma treat me yayi yawa to da suke cewa na health service providers suna faɗa ai health services providers HSP wannan turanci ne yi da mun komai sai mun sa a limanin tafi yayi health services providers ne ne provider a mai samarwa ne providing shi ne samarwa provider is the actor ok so da ka daidai ne wannan turanci amma wannan tauri ni a wuri na ba ne fi hau ai service aka ce to ba shi ke aikin ba? kuma wanda muke cewa akwai abin da a tawhidi sai kayi tsintsayi ba kafin ka faɗi shi kun fahimci to su sai suka ce za mu nemo maka mai magani sai mu warkar da kai daga wannan ciwo saboda mai yi sai yake cewa domin abu ne wai shi yana ba da masharhi an sha samun larawa in suka ce a tabi aljani mai bin mutu shi ne tabi aljani mai bin mutu tun da suna ganin mutu inda ba maganin su inna hu ya rakun kowa a kadin haifu za ta rawa ya ce domin a iya samun kaga a tabi yana bin mutum har sai an masa magani da gare shi auka mara da kawai ce za mu daga ƙarshe ko ci gaba ci gaba to annabi sallallahu yana jin shi shuru har sai bai kare to kuma wannan haka ake sawa usuli inda yace na zo maka da shawara to kai hakuri ka sa karkatan saboda kada ka tsaye masa flow ma'ana abin da yake ba a da haka wani karkar ba tana da hankali ba in wani abu zai kubuce muka ɗauko alƙalmi ka rubuta har ma ba laifi ka ce shawara ta biyu ne ka ce ka rubuta sannan sai ka kintsa amsar da za ka bayar amma yana magana in ka katse shi la'alla zai faɗa abin da zai amfani ka idan me za ka abin da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi har sai da ya kare tuku قال sai annabi ce da shi أقد فرغت يا أبا الوليد abul walid ka kare ka gama to wannan abu ne mai kyau ko kai ma da abokin tattauna ka ce ya ka kare ka gama eh da sauran ne kuma na roƙar ka yi ce wannan salo ne mai kyau قال نعم sai ce na kare قال فاسمع مني su ni kun saurari
قال ni أف- ma ka ji ta baki
قال أفعل sai ce af'alu haka za a yi bazantanka فقال sai mun za Allah ce بسم الله الرحمن الرحيم kun ji ko آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Hmm.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فسلت
to wannan shine amsar da annabi ba shi shi utuba ya zo da bayani sar kuma ya ji ƙur'ani saukakkiyar magana za su zama ɗaya hal ya sauya ne matsala daga sura ta 40 da ta sauta fussilat annabi ya karanta mishi domin sani ga lokacin rage ko za mu iya kammala fassara a ta shiga? Mm. to sai ce ni ma ka ji daga baki na hannu sai ce bismillahir rahmanir rahim kamar da muka ce hamim tanzilun minar rahmanir rahim saukakken littafi daga allah mai rahama mai jirgai kutu ba malar sai shi كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون littafi ne balarabin littafi alkur'ani aka saukar ga mutanen da ke da ilimi wato ba jahilai ne ke a gafara samun amsa bashiran wa nadira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un mai bishara game da shiga aljanna gargadi game da shiga wuta. mafi yawan mutane a araba suka kawo da kai suka yi ƙiga da magas ba su amaci kenan wacce ba kana cikinsu ba gaya mai ba amma ya sani sannan aka ce wa ƙalu ƙulubuna fi akinnatin kuma ta da'una ilayya fi abanina wa ƙarun wa min bainina ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون suka ce mu baka ga zukatanmu akwai akinna an sa kaba ba fahimta abin da kake faɗa in ba magana ba ce da annabi kirkira da kansu qur'ani yake karanta musu shine akinna rufi ko abin da ke kuma sannan a cikin kunnenmu akwai duwatsu ba ma ji tsakaninmu da kai akwai hijabi je ka aikata abin da za ka yi kuma muna aiki a to kai mai kawo ka utuba kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ga ya musu ni mutum ne irin ku amma ana wahayi zuwa gare ni cewa abin bautan nan naku Allah ne guda daya wannan ya karanto masa tun daga farkon sura mai lamba 41 aya ta ɗaya zuwa aya ta shida suratul fussilat kenan ko ci gaba ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه annabi sai ci gaba da karanta mai
فلما سمعها منه خطبة أنصتنا ai sai ya tsit ansata sai ya yi shuru wane ne shuru na'am وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه mun sa abin da yi kamar kai haka zana da baka hannayen shi yawwa idan ka je majalisi ka zama mutum ya haka yana da jikin shi abin ya tuna shi aka yi otuba
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة منها annabi sallallahu alaihi wasallam sai je inda za a yi sujuda a ciki فسجد ثم قال yayi sujuda sannan sai ce قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت فانت وذا to kai abul walid ka ji abin da ka ji now up to you shine an tawata ba kari ba rage la ilaha illallah a cikin tarihi akwai tarihin wata mace mai magana da qur'ani ko kun san labarin ta ita tun da ta zo duniya ta balaga ba- da kowa na ce magana da ƙura'in suke magana yar shekara wajen 80 an karanta cikin ƙasashe na mara labarin na da ban sha'awa shin abin ya tabbata bai tabbata haka dai ake ta yada ba kuma malamai sun karanto cikin tarihinta ita ba ta magana sai da ƙura'in ka ce ina zaki sai da ja maka aya kuma sai dace da gangarai ce ya ta wasu gangar ya za ka ce gane ajiya za ki kula da ga mota a gami ta rija maka aya kuma aya ta dace eh to kaga wato ƙur'ani shine jagoran duk mai imani uquba da ya ji wannan magana ko utuba ne utuba da ya ji to sai ce faɗama utubatun ila ashabi sai sumi ismi sai miƙe ya tafi gun mutane shi Mhm.
فقال بعضهم لبعض suna hango shi ya taho shi shiwa da suka hango ya taho sai sashi suka fara kuskus suka ce mai نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به mun rantsi da Allah mutum ne ya dawo da fuskar da ba da ita ya tafi ba an samu canji a fuskar shi kuna jin fada magana to فلما جلس اليه قالوا ما وراءك يا ابا الوليد yana zama ba su kyale ya huta ba su ce shi ya mai labarin abulwalis mai labarin ana lokaci to shi kenan insha Allah za mu ji mai labarin za ku ji abin da utuba ya faɗa inda ya ce wa ra'i kaza kaza kaza kaza za ku ji kuma irin yanda in baran-baran suka yi suka yi domin shi dai ya ji abin da ya ji kuma haka da yake balarabe ne ba bukata a yi masa translation duk karatun ya ji karatun ya kuma tsima shi to sai dai innaka la tahdi man ahbabta walakin yadun yasha baka isa ka ciyar da wanda kake so ba Allah ke shi da yake so Allah ya tsara mana shari'a tsara mana fahimta اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ولا يرفع سبحان ربك رب العما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين